بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم اللهم لا سهل إلا ما جعلته سهلا وأنت تجعل الحزن إذا شئت سهلا وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله حق قدره ومقداره العظيم أكراتو دي قباتا من كان باب التسنية باب الإعراب المصنع باب يد أكي li'irabin sunan da ya zanto tasniya ko a ce babu tasniyati to a wannan karatun namu shi yanzu kuma za mu tashi babil i'rabu jam'u tashih ko kuma ka ce babul jam'il muzakkari salim babi da zai magana akan jam'i muzakkari salimi ko ka ce jam'ul muzakkari salim ko kuma ka ce jam'u tashih to kowanne ana faɗa a wata nuskar sai ga an ce i'rabu jam'u tashih a wata nuskar kuma ka ce babul jam'il muzakkari salim haka saboda ka duka shi shine shine dai jami'i muzakkari salimi a kafin mu shiga karatu abinda ake nufi da jami'i muzakkari salimi shine wanda a Hausa muke ce masa ba wannan jami'i na mata lafiyayye ai na maza lafiyayye abinda ake nufi da jami'i muzakkari salimi shine kalma ce mufradi lokacin da za ta koma jami'i ta nuna abubuwa suna da yawa to abin da ake yi mata wau da nu'ara za a ƙara mata a ƙarshe wau da nu'ara za a ƙara mata a ƙarshe kawai sai ta zama jami'i misali in ka ce muslimu kaga mufradi sun zaka mai da shi jami'i muzakkari salimi sai ka ce muslimuna sai ƙara masa wau da nu'ara to wannan shine jami'i muzakkari salimi to a wannan babin zai gaya maka shi wannan jam'i muzakkari salimi idan ka haɗa shi ya za ka yi masa al'irabi wa kullu jami'in saha fihi wahidu summa ata ba'da tanahi za'idu yace wa kullu jami'in saha fihi wahidu summa ata ba'da tanahi za'ida eh wa kullu jami'in dukkanin wani jami'i saha fihi wahidu wanda wahidu ɗaya sahafi yana inganta a cikinsa. Sun ma'ata sannan sai ya zo ba'adar tanahi bayan ya ƙare za'ido, za'ida sai aka samu ƙari. Abin da yake nufi da kullu jam'in sahafi wahidu, duk jam'in da za a iya waro a ɗaya a ciki. Misali ba mun ce musulmi na jam'i ba ne, to in kana so ka waro guda ɗaya ciki. Musulmuna kawai cire wau da nu a rakashin sai kowa musulmu. in ka ce kafiruna kana so ka mai da shi mufradi kawai ciro wau da nu'ara a jikinsa sai ka ga ya koma wannan abin yasa ake ce masa sahihi ba sai ka banta ne kalmar ba amma kaga jam'u taksir shi an ce masa jam'u taksir ne saboda ba zai yi a waro guda daya ciki ba ina fatar an fahimta in jam'u taksir ne in ka ce kitabu littafi daya in suna da ka ce kutubu to in aka ce a kutubu ciro guda daya an hada ka da aiki sai ka zo ka soka masa wani alifi kaga shi yasa aka ce masa jam'u taksir rajulun ka ce guda daya in an ce kawo jam'i sai ka ce rijal to rijal din nan da ka ce kaga wannan alifin da ka so kamar to ka karya shi in an ce ka waro guda daya zaka iya amma jam'i muzakkari salimi kawai shi sauki ne da shi ana cewa waro ɗaya kawai shi ka share karshen shi kenan shi yasa cewa kullu jam'in dukkanin wani jam'i sahafi wahidu wanda za a iya waro guda daya a cikin sa summa ata ba'da tanahi za'ida summa za'ida sannan ƙari a ta ya zo ba'a da tanahi bayan wannan fi'ilin ya ƙare to wannan shi ake yin kikiriya jam'i muzakkari salimi to ya za a masa farafuhu bil wawi wan nun tabi misl shajanil kadibu na fil juma farafuhu bil wawi wan nun tabi taba mislu shajanil kadibu na fil juma' faraf'uhu rufu'ar irin wannan fi'ilin ismin kai irin wannan suna jam'i muzakkari salimi bil wawi da waw ake yi wan nuni tabi taba sai nuni ta biyo baya amma dai anan iya rufu'ar ake la'akari da ita wan nuni tabi ko kuma kace wan nunu sai ka yi shi da rufu'a zaka yi cewa wan nuni tabi amma dai wan nunu tabi sai wan nunin sai zama sabuwar kalma sabuwar magana ne saboda mi wani aka ce farafuhu bil wawi rufa'a sadawo ne wan nuni da nuni sai tsammanin wai rufa'a wau da nu'ara su ne rufu'arsa ko ba haka ba ne iya wau ɗin shi ne rufu'ar jam'i muzakkari salimi in ka ce musulmin musulmi guda ɗaya in ka ce musulmuna to iya wau ɗin shi ne rufu'arsa ban da nu'ara ɗin saboda haka in ka ga dama sai ka ce wal nunu ita nu'aran nan sai ka mata rufu'a in ka batta a haka ma to dai ta yi amma dai ka san me za ka yi ba wai ana nufin wau da nu'ara su ne rufu'ar ba a'a iya wau ɗin shi ne rufu'arsa yasa yasa farabquhu rufu asabil wawi da waune wan nuni tabi sai nuni ta biyo baya mislu kamar misali yake ce shajanil kadibuna fil juma shajanil kadibuna sai ka ce al kadibuna shine fa'ilin al kadibuna masu yin huduba kaga kadibu ne kadibu mai yin huduba amma da kace al kadibuna masu huduba shajani sun bakanta mun rai fil juma a masallacin juma'a mana ka je limaman juma'a sun yi hudu da bata maka daɗi ba shine shajanil kadibu na fil juma'a masu hudu ba a masallatan juma'a sun bata min rai to mahalli shahid mu al kadibuna daga kadibu ne mai yin hudu ba sai ka ce kadibuna masu yin hudu ba to wau din shine rufa tunda menene jam'i ne muzakkari salimi wa nasbuhu wa jarruhu bil ya'i inda jami'il arabil uraba'i araba uraba'i araba'i a a nan ya ce wa nasbuhu wa jarruhu bilya'i inda jami'il arabil uraba'u ko araba'u wa nasbuhu nasba ta jam'i muzakkari salimi wa jarruhu da jarrarsa shine kisrarsa to bilya'i da ya ake yi inda jami'il arabi kuma wannan abun haka yake a dukkanin larabawa al-araba'u wanda suka larabantu in dai ba laraban larabawa ne in dai balaraban balaraban gaske ne ba wanda larabcinsa ya ɓaci ba shi yasa ce maka inda jami'il arabi a wadannan dukkanin laraba al'arba'u wanda suke larabawa na asali to haka suke wannan karatun wannan karatun da zai baka duk duniyar larabci haka take saboda masu abun ne da abunsu shi ne inda jami'il arabi a wajen dukkanin laraba al'arba'u wanda suka zamto na asali to haka suke nasbarsa da jarrarsa da ya ne kamar ka tambayi malam me misali yace taqulu hayyin nazili na fimina eh taqulu hayyin nazili na fimina wasal an zaidaini an zaidina halkanu huna a yace taqulu hayyin nazilina fimina taqulu zaka ce hayyin nazilina ka gaida masu sauka kaga naziluna ne da aka ce hayyin nazilina wannan nazilina mansubi ne saboda mai maf'uli ne a cikin wannan jumlar hayyin nazilina ka gaisar da masu sauka mina amina to kaga an nazilina mansubi ne saboda maf'uli ne na hayyi to kaga nazilina ya din shine nasabar jam'i muzakkari salimi tunda naziluna ne naziluna ne da ya zamto mansubi da hayyi sai aka ce hayyin nazilina to ya din ita ce kisa ita ce fatahar hayyin nazila filmina was'al ana zaidaini ana zaidina ko eh was'al ana zaidina ka tambayi zaidina zaidodi da yawa kaga shi ma nan zaidina kaga zaiduna ne to tunda aka kawo an wannan wanda take sa kisra to kaga nan mai kisra ne shine was'al ana zaidina ka tambayi zaidodi hal kanu huna shin suna wannan gurin to kaga ani zaidina tunda an sa an mai sa kisra saboda haka anan duk inda kaga jami'i muzakkari salimi ka gan shi da fataha mana kaga irin su muslimina irin su nazilina irin su muminina irin su kashirina to ba ka da damar da zaka ce fataha ne wannan yar ko nasba ne sai ka duba baya kaga nan da aka ce hayyin nazilina ka gaishe da masu saukarwa masu sauka fimina amina to kaga hayyin nazil ka gaisar da masu sauka to kaga annazil nan mansubi ne nan kuma da yace was'al an zaidina ka tambayi zaidodi to an zaidina anan mansub wannan mai kisra ne saboda an da take sa wata wasali kasa hal kanu huna sun kasance anan wa nunuhu maftuhatan iz tazkaru wa nunu kulli wa nunu fi kulli musanna tuksaru to anan zai kara maka wata fa'ida saboda mi da jam'i muzakkari salimi da tasniya dukkaninsu suna yin nasaba da fataha ne da ya in ka ce shi nasba shi jami'i muzakkari salimi in zai yi fataha ko zai yi kisra da ya yake yi idan ba mu manta ba kuma yanzu muka karanta a babi na tasniya ita ma tasniya da fataha da kisra duka da ya suke yi to ta ya za ka bambance ya ce wa nunuhu ita nuni ta jami'i muzakkari salimi wanda ya zamto mai fataha ko mai kisra maftuhatun to mai yin fataha ne sai ka ce nazilina kaga fataha ce an zaidina kaga fataha ne nu'ara iz taskaru wa nunu kull wa nunu wa nunu ita kuma nu'ara fi kulli musanna a cikin dukkanin sunan da aka biyin tashi duk saru ita kuma kisra ake mata nan da kace nazilina masu sauka da ka mata fataha to saboda jami'i ne amma inda ta sanya ne kace nazilaini sai ka mata kisra kuma yarka daure ta nan ma da kace was'al an zaidina ka tambaya game da zaidoji da ba jami'i ba ne da a ce da a ce tasniya ne sai dai ka ce an zaidaini saboda kawai ka ji yadda zaka bambanci in ka ga nazilina ka ga nu'ara da fataha to ya din nan ta jami'i ce in ka ganta da kisra ka ga nazilaini to ya din fataha ce ko kisra ce amma ta tasniya ina fatar da Allah an gane karatun nan wa nunuhu maftuhatun zan sake maimaitawa wa nunuhu maftuhatun nuni ta jami'i muzakkari salimi lokacin da ya zama mai fataha maftuhatun fataha ake wa wannan nu'ara ta ƙarshen iz tuzkaru lokacin da ake ambatanta shine kamar kace hayyin nazilina kaga nu'ara ta yi fataha ko to wannan yake na maka wannan yadin ta jami'i ne wa nunu ita kuma nu'ara fi kulli musanna a cikin dukkan sunan da aka yi tasniyarsa aka mai da shi guda biyu tuksaru ita kuma kisra ake mata a matsayin nazilina jami'i sai ka ce nazilaini kaga yadin a mata kisra nan ma da aka ce an zaidina saboda jami'i ne amma da tasniya ne guda yare a ce an zaidaini sai a mata kisra ina fatar an fahimta wa taskudun nuni wa taskudun nuna ne fil idafa nahau ra'aitu sakinin rasafa to anan imamul hariri zai sake baka wata ka'ida tunda an yi magana akan tanwini to karka ce duk kalma mai tanwini sai ka ganshi wata skudun nuna ne waɗannan nuni guda biyu da nuni da take jikin jami'i muzakkari salimi da nuni da take jikin tasniya shine wata skudun nuna ne nuni guda biyu da suke jikin jami'i muzakkar salimi kamar ka ce muslimuna kaga akwai nu'ara a ƙarshen su in musulmin ba guda biyu ne sai ka ce muslimaini ko ka ce muslimani to wannan nu'ara da zaka gani a a ƙarshen jami'i ko kuma tasniya shi yasa ta maka wata skudun nuna ne wannan nuni guda biyu suna faduwa ko na jami'i ko na tasniya fil idafa lokacin da za ka raba wannan kalmar. In dai kalma ta zamto ta ƙare da nu'ara, ta zama jami'i ko ta zama tasniya, to ana jefar da wannan nu'arar. Kamar me, Nahau ya ce ra'aitu sake nirrasafa, ra'aitu na ga sake nirrasafa mazauna rasafa, rasafan sunan wata anguwa ne. In ka kalla nan sake nina ne, saboda mai jam'i ne muzakkari salimi. saki nina mazauna to tunda zaka raba ta zuwa ga rasafa to baka ce ra'aitu saki nina rasafa ba a sai ka ce ra'aitu saki nir rasafa naga mazauna rasafa sannan kuma hukoda jami'i ne wannan saki nir rasafa mazauna rasafa kaga ai mansubi ne tunda ra'aitu fi'ili da fa'il ne saki ni kaga da maf'uli ne to koda fa mai rufu'a ne misali zaka ce na ga musulmin Najeriya sai ka ce ra'aitu muslimu Nigeria muslimun Nigeria baka ce muslimunan Najeriya ba zaka ce ja al muslimuna musulmi sun zo to amma in kace zaka ce sun musulmin Najeriya ka ce ja a muslimun Nigeria musulmin Najeriya sun zo to duk inda za ka raba to wannan nu'ara jefar da ita ake wa qad laqiyat yake cewa wa qad laqitu sahibai akina fa alamhu fa alamhu fi hasfihi ma yaqina wa qad laqitu sahibai akina fa alamhu fi hasfihi ma yaqina wa qad laqitu haƙiƙa na haɗu da sahibai akina abokan ɗan uwana kaga laqitu sahibai kaga wannan sahibai ne wannan tasniya ne a matsayin ka ce sahibai ne abokai guda biyu to tunda ka raba shi zuwa ga ɗan ka ce laqitu sahibai akina na haɗu da abokan ɗan uwana fa'alamuhu ka sani fa fi hasfi ma cikin jefar da nu'ara ta jami'i muzakkari salimi lokacin da za a raba shi ko kuma ta jefar da nu'arar tasniya lokacin da za a raba ta shi yasa ce fa'alam to ka san wannan hukuncin fi hasfihi ma cikin share wannan nu'ara yaqina yace wallahi wani abin yaqini ne tabbas haka yake duk larabcin duniya ka je ka bincika duk kalmar da ta kare da nu'ara in dai jami'i muzakkari salimi ne ko tasniya wanda ba maka wahayi sun kare da nu'ara to in za a raba jefar da wannan nu'ara yake ake yi yasa ta fi haske ma a cikin jefar da wannan nu'ara share ta yaqina wannan abin yaqini ne tabbas dai haka yake garanti sai i'rabu jam'ul muannas li'irabi na jami'i muannasi saboda mu yanzu mun yi magana akan jami'i muzakkari wannan jami'in za a gan shi galibin sa jami'i ne na mazaji to sai kuma jam'i na mata shine jam'i mu'annasi eh shine dai babu jam'ul mu'annas salim eh shine ko kace i'rabu jam'ul mu'annas ko kuma kace babu jam'ul mu'annas salim duka ana rubutawa wa kullu jam'in fihi ta'u za'ida farfa'ahu bi dhammi karaf'i hamida wa kullu jam'in fihi ta'un za'ida farfa'ahu bi dhammi karaf'i hamida a wa nasbuhu wa jarruhu bil kasri nahwu kafaitul muslimati sharri wa kullu jam'in dukkanin wani jam'i in dai suna jam'i ne fihi ta'un za'ida a ƙarshen sa ya zamto akwai ta za'ida ta ƙari jam'i ne ya zamto akwai ƙarshen sa akwai ta ta ƙari shine da irin wancan irin su muslimatin da muka yi kaga ƙarshen sa akwai akwai ta ta ƙari kaga asalin kalmar muslimu ne ko sai zama muslimatu sai zama muslimatu to duk jam'in da ya zama akwai ƙarshen sa akwai ta ta ƙari amma fa ba ta kalmar ba shi yasa ce baka za'ida ta din ta ƙari saboda akwai ta din da take asalin ta ta kalmar ce akwai ta din da asalin ta ta kalmar ce to ta ƙari farfa'ahu bid-dammi to in fi'il in suna zamto da irin wannan farfa'ahu kamar sarfu'a biddammi da raf'a ka raf'i hamida kamar rufu'ar hamida hamidatu sai ka ce hamidatu irin su muslimatu zaka ce muslimatu ka ka masa rufu'a ko to abin da yasa ka masa rufu'a saboda wannan tadin ta kari ce shi yasa cewa kullu jam'in fihi ta'u za'ida farfa'ahu biddammi kamar sarfu'a da damma ka raf'i hamida kamar rufu'ar hamida wa nasbuhu wa jarruhu bil kasri to kaga ta yadda ya sha bamban da sauran wa nasbuhu nasabarsa shine fataharsa wa jarruhu da kisrarsa bil kasri da kasara ce rufu'a zai yi ta amma da nasabarsa ma'ana fataharsa da kisrarsa to gaba ɗaya kisra ake yi muslimatu kaga yayi rufu'a to baka taba ganin muslimata ba in yana buƙatar fataha to sai dai a kisra ta aro shi daidai can yadda in ta bada misali innal muslimina sai a ce wal muslimati to muslimatin nan fataha ne saboda inna ce a baya wal mu'mina wal mu'minati wal qanitina wal qanitati was sadiqina was sadiqati was sabirina was sabirati wal kashiina wal kashiati har zuwa karshe dukkanin su wannan ti na gani dukkanin su fataha ne saboda innan nan shine wa nasbuhu nasaba sa wa jarruhu da jarrasa bil kasr da kasara ne nahau kamar kace kafaitul muslimati na isar wa musulma sharri sharri na mana na isar wa musulma sharri na ba zan yi wa musulmai sharri ba shine kafaitul muslimati na isar wa mata musulmai sharri sharri na ba zan musu sharri ba to kaga anan nahu kafaitul muslimati wannan muslimatin mansubi ne saboda maf'ulin bihi ne mansubun to muslimati to da ba muslimati bane da in wannan hidai kace muslimata to saboda baya yin fata sai da ce muslimati sharri to wannan kenan sai kuma babu jam'u babu i'rabu jam'u taksir yadda ake li'irabun jam'u taksir a shi jam'ul mu'annas salim shi na dan manta ban yi bayani akan sa ba abinda ake ne da jam'ul mu'annas salim shine kalma ce in za ta zama jam'i sai a kara mata alifi da ta kuma yawanci a mata ake yi wa kuma yawanci galibin sunan da ake musu ake mai da su jam'il muzakkari salimi za ka ga dama suna da takuri kamar muslimatu sai a ce muslimatu irin su hasanatu sai a ce hasanatu irin su sayyi'atu sai a ce sayyi'atu a sai raba ko da azwajan kare muslimatin kaga muslimat ne muminatun kaga muminat ne qanitatin kaga qanitat ne ta'ibatin kaga ta'ibatu ne abidatin kaga abidatu ne sa'ihatin kaga sa'ihatu ne sayyibatin kaga sayyibatu ne to shine wannan shine jam'i muannasi salimi suna nan a qur'ani sun fi dari eh i'rabu jam'u taksir wannan kuma zai magana akan li'irabi na jam'u taksir shi kuma jam'u taksir in kana so ka gane jam'u taksir da daga cikin jam'o'in da suke da wahala a arabiya suke da wahala sosai jam'u taksir amma karamin takadiri ƙaramin misali na jam'ut takfir shine jam'i ne wanda idan za a yi wa kalma za a mai da kalma jam'i wani lokacin takan rage yawa wani lokacin kuma ta ƙarewa wani lokacin kuma wasalin ma ake canzawa kamar mi in ka ce kitabun littafi kitabun littafi kaga guda ɗaya ko to in za ka mai da shi jam'ut takfir sai ka ce kutubun kaga anan ka cire ka cire wannan alifin kuma ka canza masa wasali to kaga anan gaba ɗaya da zaka mai da shi jam'i sai da ka birkita kalmar gaba ɗaya gaba ɗaya sai da ka sake kalmar gini shi yasa ake ta masa jam'u taksir wai karyayyen jam'i saboda ba yadda za a yi ka waro guda ɗaya in zaka mai da shi jam'i sai ka rikirkita kalmar kaga kitabun da zaka mai da jam'i ka ce kutubun kaga kitabun kaga kutubun kaga sai da ka canza wasalan kalmar gaba ɗaya ka zo ka cire wannan alifin kaga ka hargitsa kalmar kamar rajulun rajulun mana ka ce namiji guda ɗaya da za ka mai jam'il mutakasir sai ka ce rijalun kaga sai da ka canza wasalin kalmar ka zo ka hargitsa ma kalmar kamar irin su fasiku da za ka mai jam'il mutakasir ka ce fusaku to irin wannan shine jam'ul takasir amma yana da wahala sosai insha Allah sai a karatu na gaba ko kuma wani littafin da ba wannan ba sai mu samu lokaci sai a dan yi magana akan jam'ul taksir sosai yana da rikici sosai eh amma dai wannan sai a dauki samfur in mun je gaba kuma sai mu sake warwarewa wa kullu ma kus wa kullu ma kusira fil jumu'i kal asdi wal abyati war rubu'i a zai magana akan jam'u taksir yace wa kullu ma kusira fil jumu'i wa kullu ma kusira fil jumu'i kal usdi wal abyat war rufu'i fa huwa naziru al fard fil i'rabi fasma' maqali wattabi sawabi a yace shi jam'u taksir wa kullu ma kusira duk abin da ake karya shi shine wa kullu ma kusira duk abin da ake karya shi kalmar da za a kakkarya ta fil jumu'i a cikin jam'i in za mu ta jam'i duk sai an hargitsa ta kal usudi kamar usudi shine jam'i na zaki in ka ce asadu zaki in za ka mai da shi jam'u taksir ka ce usudu kaga he da ka caccanza kalmomin wasla wal abiyati irin su wal abiyati shine gida in ka ce baitu gida sai ka ce abiyat gidaje ko kuma baitu daki abiyat dakuna kaga sai da aka aka aka sa wani alifi aka karyata war rubu'i irin su rubu'i kaga asalin kalmar rab'u ne rab'u shine gida da zaka mai da shi jam'u jam'u tafsir kace rubu'i kaga sai da ka zo ka dauko wani go ka danna mata a tsakiyarta to irin wannan jam'in to shi yake kira jam'u taksir fa hawa nazirul fardi fil i'rabi fasma'a maqali wattabi sawabi fa hawa nazirul fardi to in jam'i ya zama jam'u taksir fa hawa nazirul fardi to dan uwan naziru dan uwan alfardi suna ne mufradi fil i'rabi a cikin li'rabi zai yi rufu assa lafiya lau zai yi fataharsa lafiya lau zai yi kisrarsa lafiya lau zaka iya cewa ja'ar rijalu kaga yayi rufu'a ra'aitu rijal rijala kayi kiza marartu bi rijalin kaga komai nasa yayi duk da gashi an mai da shi jami'i an hargitsa kalmar an danna mata wani abu to amma duk wannan jagwalgwala kalmar da aka yi duk wasu li'irabi zai yi fataha salafiyar salau zai yi kisrar sa haka zai yi rufu'ar sa haka shi yasa ce maka fahawa nasirul fardi to wannan dan uwan suna mufradi ne fil i'rabi a cikin yin li'irabi fasma'a makali imamul hariri yace fasma'a makali ka ji wannan maganar da nke gaya maka wadda bi sawabi amma ka ba abin da ne daidai ko da ka zaga ka ji ina baka karatu ka ji na kuskure to ka bar nawa ka bi wanda yake daidai kaga wane mutum kaga tawadu ne da adalci fasma'a makali ka ji magana ta wadda bi sawabi ka ba abin da yake daidai in na faɗi magana daga baya bincike na ilimi ya gano ba haka bane je ka bi daidan ka bartawan eh wallahu ta'ala a'lam